إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله يومنا شاهد قوة الربيع الأول هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دودا دلي هدو دا أربعين دا تقوس وان دا داتي دا إشرين دا بقوي ga watan takwas shekara ta shida. muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan shine karatunmu na talatin daidai muna cikin alfasul salis ashar faslin da yake bayani game da wato musulmi yana ba da gaskiya da wato cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah mun kawo dalilai masu ɗimbin yawa na alkur'ani mai girma da kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama nagartacciya gangariya ingantacciya wadda take bayanin cewa lalle babu wanda yake da haƙƙin bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala to yau ko malam yace al-adillatul aqliya karatunmu na yau matashin karatunmu na yau shine dalilai na hankali waɗanda suke yin nuni cewa ba abota kowa sai Allah dalili na farko malam yace tafarruduhu ta'ala karaituwan Allah subhanahu wata'ala bil khalq da halitta kasancewa Allah ta'ala shi ya karaita da halitta to hankali yana nuna tunda Allah shi kadai ne mahalicci to babu abin bauta da gaskiya sai shi domin wanda ya halitta to shi kada yake da haƙƙin abota mashi wanda shi ya kawo ka shi ya samar da kai kamar mutunan da ya dauke ka aiki ne kuma sai ka je kana ma wani aiki ka yi daidai ka bar aikin shi ga lokacin aikin shi sai ka saki aikin shi ka je kai wani aiki haka ba ka yi daidai ba ba ka yi godiya ga ɗaukar aikin ka da ya ba to Allah subhanahu wataala shi yafi dacewa da ayi mu haka a mai da hankali wurin abauta mai saboda shi ya halice ka war rizq kadaito Allah subhanahu wataala da arziki babu mai arzitawa sai Allah babu wanda zai baka arziki sai Allah subhanahu wataala to tunda babu mai baka arziki ma'ana babu wanda yake baka abin da kake so ya baka ci ya baka sha ya baka sutura ya baka wurin zama ya baka aikin yi ko yaya yake ko da abin da kake samu kaɗan ne shine arzikin da Allah subhanahu wataala yanka maka Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah ne ke shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma Allah ne ke takaitawa da ba mutum daidai abin da za ya ci ma duk wahalar da za ka yi ta yi ni ta abin da za ka samu ne na abinci guda ko na rana ko na safe ko na yamma to allah da yake wannan wanda babu wanda ya isa ya baka rabin rabin rabin rabin abincin da za ka ci da safen ma sai allah domin wani in ya samu sai da ya bar ma iyalin shi shi ya haƙura ce ya shiga cikin gari ya fafataka in ya ga wani wuri ana sabga ya tsaya ya ci in ya ga wani ana ci ya zanna ya ci ko ya je wurin wani abokin shi abinda in ya ce sai ya kama ma iyalin to abin ba zai wadace su to kasancewa Allah ta'ala shi ke da wannan kai da ka bar ma iyalin kuma ka shigo gari wanda za ka cimma Allah ne ya baka shi to babu abin bauta da gaskiya sai shi ke da wata sarruf sa'an nan kuma kaɗaito Allah subhanahu wata'ala da canza halitta da canza rayuwa da tafiyar da rayuwar tamu wattadbir da kuma juya rayuwarmu yudabbiru al'amra Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake juya al'amari shine wanda yake canza al'amari yanzu jewar haka muna nan cikin zafi mai tsanani wanda haka din nan zafi ya yi in ba inuwa ka samu ba ta itace ba ka jin daɗi jewar haka yanzu gashi nan ko ina ma sanyi ke akwai Allah subhanahu wata'ala ya yi aikin nashi ya shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka wanda suka kawo mana sanyi da ni'ima to wa yake iya wannan daga zafi zuwa wannan ruwa in ba Allah ba babu to Allah subhanahu wataala kasancewa shine yake juya rayuwa daga zafi zuwa sanyi daga tsananin zafi zuwa samun neman ruwan sama daga rishi zuwa samu daga samu zuwa rishi daga rayuwa zuwa mutuwa shi kadai ne abin bauta kasancewan shi ke juya al'amura yake tafiyar da su to yana nuna cewa ba a bauta ma kowa sai shi shi yasa Allah yace inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dalika dinul qayyim walakin aktharan nasi la ya'lamun babu wanda yake da hukunci sai Allah kuma Allah ya yanke hukunci cewa ka abota ma kowa sai shi wannan shine addini wanda yake madaidaicin addini sai dai mafi yawan mutane ba sani ba to waɗannan abubuwa waɗanda suke rububiya ne na Allah subhanahu wata'ala yujibu ibadatahu wahdahu yana tilasta ma mutane su bauta ma Allah shi kadai la sharika la babu abokin tarayya ga Allah subhanahu wata'ala fi shay'in minha a cikin wani abu daga cikin abin da ya shafi ibada in za ka roƙo ibada ne ka roƙi Allah in za ka neman taimako ka nemi taimako ga Allah ibada ne in za ka ji tsoron Allah ake ji ba kowa ba kakka ji tsoron kowa sai Allah in za ka yi fatan samun wani abu fatan samun ibada ne kakka yi fatan samun wannan abu wurin kowa sai Allah subhanahu dogaro ibada ne kakka dogara da kowa sai Allah neman taimako ibada ne ba a neman taimako da kowa sai da Allah subhanahu wataala ba a roƙon kowa sai Allah ba a tambayar kowa sai Allah domin dukkan su ibada ne saboda haka bai halitta mutum ya juya wani abu daga cikin dangogin ibada zuwa ga wani Allah ba kowane ne shi ko man girman shi ko mun matsayin shi matsayin shi yana nan mai matsayi ne kana ganin darajar shi da Allah ya ce ka bashi kana ganin matsayin da Allah ya ce ka bashi amma ba za ka ɗauki wani abu na ibada ka bashi ba in ka yi haka nan to ba girmama shi kake ba rena shi kai domin ka ɗauki hakin da ba ya ɗauka ka ɗora mashi Allah ya kiyaye to annan da abu na farko kenan dalili na hankali wanda hankali ke shiryar da mutum ya gane cewa ba abauta ma kowa sai Allah kasancewa waɗannan abubuwa Allah kaɗai ke yin su na biyu jami'ul makhluqati dukkan halittu gaba ɗaya marbubatul lahu ta'ala dukkan su abin reno ne abin kulawa ne na Allah subhanahu wata'ala ba na dukkan su Allah ke kula da su Allah ke renan su Allah ke ci da su shi yasa ake ce mai rabbul alami mahalicin kowa mai lenan kowa mai tarere kowa mai ci da kowa mai ba kowa inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda lalle allah wanda yake mahalicin ku shine wanda ya sammai bakwai da kasai bakwai bi sittati ayyamin cikin kwana shida thumma stawa ala al-arsh sannan allah subhanahu wataala ya daidaitu ya ɗaukaka akan al'arshi daidaituwa da ɗaukakar da ta dace da girman Allah, yugushin laila, annahara ya tsobuhu hasifan, washamsa, walƙamara, wannan juma musakharatin bi amri, ala lawul khalq wal amru tabaraka Allahu rabbul alamin. Ka gani, Allah subhanahu wata'ala ya zano ayyukan shi, kuma ƙarshe sai ya ce, mahalicin talikai gaba daya albarkashi ta yawaita mana ya zubo albarkashi gabayin shi to da haka Allah subhanahu wata'ala dukkan halittu gaba daya tun daga mala'iku da samman da mala'ikun ke ciki da kasai da mu da muke taka kasai din da aljannu da sauran halittu gaba daya dukkan su Allah ke ba su kowa Allah ke ci da shi dukkan su abin renan Allah ne subhanahu wata'ala kuma muftaqiratun ilayhi masu bukata ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dukkansu mala'iku suna bukata zuwa ga Allah aljannu suna bukata zuwa ga Allah haka ma mutane haka sammai haka kasai haka rana da wata da sauran halittu gaba daya shi yasa Allah mu ya kira mu yace ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku ne mabukata ya zuwa ga Allah subhanahu wataala wallahu huwal ghaniyyul hamid shi kuma Allah ta'ala shine mai yawan wadata kuma shine wanda ake yabo da yawa kuma Allah subhanahu wataala yace wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara Allah ta'ala yace Allah shine mawadaci ku kuma bayin shi ku ne mabukata saboda haka kowane lokaci ko bacci muke muna bukata zuwa ga Allah in gyangyadi muke muna bukata zuwa ga Allah kuma Allah subhanahu wataala a cikin wannan yanayin na gyangyadi da bacci da muke yi Allah subhanahu wataala yana kula da mu yana ba mu agajin shi da taimakon shi ko ballantana muna farki ballantana muna tafiya ballantana muna zaune ballantana muna tunani ballantana muna karatu ballantana muna aiki ko muna sai muna saidawa duk wannan lokacin muna bukata zuwa gaba zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda mi shi ya halice mu falam yasluh shay'un minha saboda haka wani abu daga cikin halittun Allah bai cancanci an ya kuna ilahan ya zamanto Allah ba babu wani wanda zai zama Allah babu wani ƙoƙari babu wani yunkuri babu wani abu da za ka yi ka zama Allah duk abin da za ka yi ba za ka cimma darajar annaba ba ba za ka cimma darajar manzanni ba su kuma ba su zama Allah ba suna nan matsayinsu nawa annabawa kuma su annaba kullum ce muku suke ku bauta ma Allah saboda mi su ma bautan Allah suke manzo Allah ya ce afala akuna abdan shakura shin ba za ni zamantowa bawa mai yawan godiya ga Allah ba ha gani saboda ka bawan Allah ne yana da matsayi mai girma babu wanda ya samu matsayin manzo Allah sallallahu amma wannan matsayin bai kai shi matsayin Allah ba yana nan matsayin bawan Allah subhanallazi asra bi abdihi ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فولاك هنا نباوع الله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الله ده يسبك ده القرآن قباش البركة شتاتك البركة شتاي يوى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قولياتا تبتك الله وأن يسبك ده للتافي قباوش saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne amma wanda yafi kowane bawan Allah makami da matsayi da daukaka wurin Allah haka sauran annabawa haka mala'iku bal ibadun mukramun Allah ya ce bari wannan magana su mala'iku bayin Allah ne masu girma ma'ana dai suna nan matsayinsu na bayin Allah kenan da haka malayin ce falam yasluh shay'un minha wani abu daga cikin halittu bai cancanci an ya kuna ilahan ya zamanto Allah ba domin ba wani abu ake a zama Allah ba shi da ma Allah Allah ne kuma Allah subhanahu wata'ala Allah ne wanda ake kadaitawa da bauta shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba shi tun da ake dama shine abun bauta muna ganewa ko yu'badu ma'ahu ta'ala wanda za a bauta tare da Allah babu shi babu wani daga cikin halittun Allah ko mala'iku ko mutane ko aljannu wanda ya dace zamanto abin bauta tare da Allah babu shi Allah ya ce kullau kana ma huwa alihatun kama taquluna idan labtaghaw ila zil arshi sabila subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira tusabbihu lahu as-samawati was-sab'u wal-ardu wa man fihinna وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا باب وانا أبو بوتا تعالى الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون كما الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم yus'alun da haka Allah subhanahu wata'ala babu wani malut wanda Allah ya halitta da zai kai matsayin Allah ko ya zamanto matsayin shi ma abun bauta ne yawwa mala'iku Allah ya ce duk wanda cikin su yace ni abun bauta ne Allah ya ce sai na saka mai da wutar jahannama wa kadhalika najzi zalimin Allah ya ce inna mai haka to duk wani azzalimi da yace shi ma Allah ne haka zani mashi mala'ika kenan ba zai faɗi ba Allah ce da za su faɗa kuma ba za su faɗa ba to ballantana kai mutum saboda ka taka wani matsayi ka zan kishin kai cewa kai ma Allah ne ko a zan kice ma Allah kuma kana ba dole ba ai dole ne a kira ni da sunan Allah to da kai da wanda yake kiranka duk kun rabu da Allah su ba ruwan Allah da ku makiyan Allah ne ba masoyan Allah bane Allah ya kiyaye saboda haka hankali ya nuna haka tunda dukkan halittu Allah ke kula da su to babu wani daga cikin halitta wanda ya cancance ya zamanto abin bauta tare da Allah subhanahu wataala na uku kaunu man yadda'i aw yustaghathu bihi ko kaunu man yud'a kasancewa wanda ake roƙo aw yustaghathu bihi ko kuma ake neman agaji da shi a halin da bai iya agazawa a halin da an kira shi ba ya ji kama waɗanda suke kiran matattu tana kiran matattu ba su jinka yawwa Allah ta'ala ya gaya ma waɗanda suke kiran matattu cewa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in kuka kira su ba su jin kiran walau sami'u mastajabu lakum in sun ji kuma to ba za su amsa muku mana yana yiwa su ji yana yiwa Allah ya yadda sandararren abu amma kuma ba zai iya bada amsa ba to haka matacce ba a kiran matacce ba a kiran wanda ya mutu muna ganewa ko ba a kiran shi wanda ake kira shine Allah rayayye wanda dai inda kake to ya fi kama kusa da kanka fa inni qariba Allah ya ce ina kusa ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Allah ya fi ka kusa da kanka to saboda ka Allah kare zaka kira da inda kake ko a ina kake in kana karkashin ruwa ka gare karkashin ruwa ba mai jin ka in kana cikin kurman dutse kai magana ba mai jin ka to Allah na jin ka kuma Allah yana ganin ka yana sanar da halin da kake ciki domin annabi Yunus alaihi salam ya kira Allah yana cikin cikin kihi fanada fil zulumat ga duhun kihi ga duhun ruwa ga duhun dare ya kira Allah kuma Allah subhanahu wataala sai fastajabna lahu sai muka ce mai na'am an karba kiran ka fanajjaynahu wa najjaynahu min al-ghammi muka kubutar da shi daga bakin cikin da yake ciki wa kadhalika nunjil mu'minin haka kuma muke tseratar da duk wani mai imani to saboda haka wanda aka kira wanda ba Allah ba in dai ba rayayi bane kuma kana kusa da shi ko yana da riba ka kiran shi da ran shi yana yana nan kai kana nan shi yana wani gari ko yana wata unguwa ya zai jinka haka da baki ba da waya ba inda waya ne alowa na kana kana ji na eh to shikenan sai ka kira shi ka kawo mana agaji ka kawo mana taimako wannan ba matsala bane saboda yana iya kawo maka amma bai jin ka kana magana kana wani ka kaba mana ba ya jin ka fa yawa Allah ya kiyaye to kasancewa wanda aka kira aw yustaghathu bihi ko kuma aka nemi taimako da agaji da shi aw yusta'an ko kuma aka nemi tsari a wurin shi kasancewa shi la yamliku bai mallakan an yi utsiya ya ba da abin da aka roƙe shi da shi saboda bai mallaki komi ba ba ya da komi shi ma ya ya ƙare domin duniyan nan idan ma ta bina adam an kafa amalu idan ɗan adam ya mutu shi ke na aikin shi ya ƙare bai da komi duk abin da ke naka ya zama nawa ya zama na magada in ilimi ne kuma ka koyar to dai ya koma wurin waɗanda ka koya ba shi kenan kai dai ka tafi yanzu ba ka da komi sai aikin ka yana can rubuce wurin Allah to saboda haka wanda aka roka bai mallaki an yi uqiya ya bada abin da aka roke shi ya bada ba aw yughitha ko kuma ya agaza ya kawo agaji agaji shine kawo ma mutum gudunmuwa a cikin mawuyacin halin da mutum ya shiga kuma mutum ya fada ruwa kaga 'yan kwana-kwanan nan da suke zuwa da motoci su shiga ciki su hiddo ka su tsamo ka su tsamo ka su ceto rayuwarka agaji suke maka kaga suna iyawa amma saboda Allah ka fada cikin ruwa ka zanki kiran wani matacce ya ne zato ban gane ya ne zai maka ba shi yana tun bai iya hitowa ya ne zai hitowa ya hito ka kai ka nushi saukin rayuwa saboda kai kana motsa kana iya yunkuri kana iya dabara ka ga ya ne za ka hitowa ko ka fada rijiya ko ka fada wani rami ko kuma wani gini ya zubo maka ya taushe ka da ranka kaga dole ka zanye kiran wanda ka san zai ji kiranka yawwa yana da rai yana kusa kusan inda ginin ya roshe kusa da shi kake to in kai kara zai iya jinka to da haka in ba haka ba bai iya agaza maka aw yu'iza min shay'in ko kuma ya kawo tsaro ya kawo tsari na wani abu duk bai mallaka ba yawwa kamar ka nemi tsari da wanda ba ya jinka ba ya ganinka ba a neman tsari da wanda ba ya jinka ba ya ganinka muna ganewa ko? yawwa amma ana neman tsari da wanda yake jinka kuma yake ganinka shine wa shine Allah subhanahu wataala shi yasa Allah yace qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da Allah ta'ala malicin safiya min sharri ma khalaq daga sharrin duk abin da ya halitta gaba daya qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas kace ina neman tsari da Allah mahalicin mutane mai mulkin mutane abin bautan mutane sadaka babu wanda zai tsare ka sai Allah subhanahu wataala ba a neman tsari da kowa sai da Allah domin neman tsari ibada ibada ce tsantsa to ba a sarrafa ta ga kowa sai dai ga Allah mahalicin kowa da komai yujibu butlana du'a'i kasancewan ɗaya daga cikin waɗannan abu da ka nema ko kira ko neman agaji ko neman tsari wanda ka kira din bai iya ma wanda ka nema agajin bai iya agaza ma wanda ka nema tsarin baya tsari ka to yujibu butlana du'ahi yana wajabta ƙarya kiran shi kenan cewa kiran shi ƙarya ne ba gaskiya bane muna ganewa ko awil istighathati bihi ko kuma lalacewar neman agaji da shi cewa neman agaji da shi ma abu ne lalatacce ba daidai bane ba taccen abu ne awin nazri lahu ko kuma yin bakance gare shi ba a yin bakance ga wanda ba yin ka ba garinka muna ganewa ko domin wani mutum ya yi bakance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda kai bakancen nan akwai wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba yace a manzo Allah yace to je ka cika bakancen ka saboda ka bakance ana yi ma Allah ne subhanahu wataala shi awal itimadi ko kuma dogaro wa tawakkuli alaihi da karin dogaro akan shi yawwa yana nuna cewa dogaro da wani Allah ƙarya ne ba gaskiya bane domin Allah subhanahu wata'ala cewa yau man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara da Allah to Allah ya ishe shi kuma haka zaka gani cikin alqur'ani babu inda Allah ya ce a dogara da wani annabi yaqub ya ce alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa alaihi falyatawakkalil mutawakkiluna kuma masu dogaro ma suna dogaro ne da Allah shi kadai haka za mu gani cikin alkur'ani za ka ga alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Allah ya ce manzo Allah ka ce da Allah na dogara kuma shine Allah mahalicin al'arshi mai girma kuma za ka gani wa alaihi falyatawakkalul mu'minun wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun wa tawakkal ala hayy alladhi la yamut za ka ga haka dogaro da Allah subhanahu wata'ala yake shi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace to da haka dai waɗannan dalilai guda uku na hankali sun nuna cewa babu wanda ya cancanci nau'i ɗaya na ibada sai Allah subhanahu wata'ala Allah ya samu dace alfaslun rabi ashar alfaslun rabi ashar fasli na goma sha hudu fil wasila a cikin wasila tsani abinda ake ce wasila shine tsani da larabci kwaranga abinda za ka takawa zuwa wani abu ka taka katanga ko ka taka ɗaki shi ake ce ma alwasila to wannan babu zai magana ne akan wasila ma'ana ne abinda za ka takawa ya isar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala yawminul muslimu musulmi yana ba da gaskiya bi anna Allah ta'ala da cewa lalle Allah madaukakin sarki yuhibbu min al'amali aslahaha Allah yana son daga cikin ayyuka da za ka yi mafi nagartan ayyuka cikin ayyukan da za ka yi to Allah ya fi san managarki wanda ya fi kyau duk musulmi ya imani da wannan ko ba ka ba kana aiki ne dan Allah ya mi dan Allah ya baka lada dan Allah ya karbi wannan aikin gare ka dan Allah wata rana ya saka ma da gidan aljanna ranar alkiyama ko ba haka ba to saboda kenan shi musulmi duk lokacin da zai ibada yana darjewa ne ibadan mai kyau saboda yana tunanin wannan ibadan za a sanya mai ita cikin sikelin kyawun ayyukan shi ranar alkiyama zai samu lada za ta sanya ya samu gidan aljanna da ita so ma Allah ya ce ya abin to kuma ka san idan aka sa ka aiki kamata ya kai mi kai mai kyau wa min al'af'ali a tsayabaha kuma daga cikin ayyuka ma musulmi yana ba da gaskiya da cewa Allah ta'ala yana son mafi tsarkin aiki aikin da ya fi kowane aiki tsabta da tsarki to Allah subhanahu wata'ala ya fi san shi to kaga kenan wannan yana nuna in ka zo ibada to ainihi tsabtar da ake bukata da tsarkin da ake bukata sai kayi ba za ka zo ka yi tsarki bujin-bujin ba ba za ka zo ka yi alwallah haka nan kawai kara zuba ba ka wanke wani wuri ba ka wanke wani wuri ba ka wani wani mutum yana alwallah haka yake kawai in ya dai boron kawai sai su ya caba haka kama ana yaɓe shi kenan nan bai samu ba nan bai samu ba nan bai samu kuma kaga daga daga hudar kunnan nan zuwa wannan hudar kunnan dole su samu ruwa daga inda gashi ke tsirowa na kanka har zuwa haɓanka daidai nan duk dole ne duk wannan kewayen gaba ɗaya dole ya samu ruwa to ka zo ka caba haka so uku kawai shi kenan wani kuma ya tashi shafarka sai ga ya haka dan ya tsani da haka saboda Allah kaga wannan biyar wallah mai tsafta ba biyar wallah mai tsarki ba arwallar shi gurbatacciya ce ko kawai kaga yayi haka kawai haka za a shawa nan ga wani wurin durwa bai samu ba a rushe to Allah subhanahu wata'ala cikin ayyuka yana son kai aiki wanda yake mafi tsafta mafi tsarki yawa idan kama Allah wannan bujin-bujin aikin Allah subhanahu wata'ala ba zai karba gare ka ba kamar yadda ka san in kai ma mutum aiki bai yi ba misali kama mutum kai ɗin tela ne kai sai kama wuya ya mace wuyan kan shi baya shiga wuyan bare rigar ta zo wuya yaya zai karba aikin ka ce ka ni haka na iya kawai haka ba ni ba yiwa domin sai da ka auna ya aka kabar awon da kai mashi ko kuma hannun riga ya tsaya daidai nan kuma yadin ya isa daidai nan haka ba na ya kamata ya zo ba sai ya tsaya daidai nan saboda Allah zai karba ko kuma wayan ya wuce ke amma kuma sauran jikin ya ki karba an matse a ga da aikin banza kai duk ba za a biya ka ba yana da hakki ce ka biya kuɗin shi kuma ka baya yarin shi kuma kama ba ta mai yari tun da yanzu bai gyaruwa yare za a gyara shi aka gyara da sai an gara face-face aka makayan to dan adam bai yarda ka mai mugun aiki ba sai Allah subhanahu wataala zai karbi mugun aiki ha to da haka Allah subhanahu wataala duk aikin da zaka mai ka tsaya kai aiki mai kyau domin ya aiko annabi ya koyar da wannan aiki dan mi ba za ka tsaya kai koyi da annabin da Allah subhanahu wataala ya aiko da wannan aikin ba in baka sani ba ka tambaya fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai in ba ku sani ba to amma sai mutane su ba ruwan su kawai mutum haka za a yi kawai tun da dai Allah ne mai hakuri ne kawai karba za a yi ko ya yi ko bai wushi ba ruwan shi to Allah wa yuhibbu min ibadihi salihin yana so daga cikin bayin shi nagari wa annahu ta'ala cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala haka ne ko in tadaba ibadahu ya kira bayin shi ya kwadaitar da bayin shi ya umarci bayin shi ila taqarrubi minhu ya zuwa neman kusanci daga gare shi mana Allah ya kira bayi ya- ya kwadaitar da su ya umarce su da cewa su nemi kusanci ga Allah mana ku yi aikin da aikin zai kai ku kusa da Allah subhanahu wataala wannan kusanci ne na musamman ba da mu muna kusa da Allah amma akwai kusanci na musamman kuna ganewa domin ka iya kasancewa kusa da mutum amma kuma akwai wanda ya fi ka kusa da shi ko ba haka ba yawa ba akwai kusanci na musamman yanzu duk ma'aikatan da suke fada shugaban kasa gaba daya cikinsu akwai wanda ya kai darajar premier minister prime minister akwai wanda ya kai matsayin shi daga cikin kasa daga shi sewa daga shugaban kasa sai shi amma kuma nan kullun ya fito waɗanda suke kusa da shi yana yiwa ma a yi ni ba su ga juna ba amma kuma sun fi kowa kusa da juna to kaga wannan kusanci ne na mai girma da daraja amma ba haka ba Allah ta'ala yana kusa da kowa amma in kana aiki mai kyawu kana mai da hankalinka ga bauta ma Allah subhanahu wata'ala to zaka samu kusanci na musamman wanda dama kowa na kusa da Allah to wannan kusanci ne sakamakon mi kana kyautata ibada to Allah ta'ala ya kwadaitar da mu mu yi abin da zai kai mu kusa da Allah wattawaddudi minhu kuma Allah ta'ala ya kira mu zuwa ga aikin da za mu yi ya samu mana soyayyan Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda lalle waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah suka yi ayyuka masu kyawu Allah ya ce da sannan Allah mai rama zai sanya musu ƙauna Allah zai so su me yasa saboda sun ba da gaskiya kuma sun yi ayyuka masu kyau ba ayyuka ba fuka Allah cewa yake as-salihat ayyuka managarta ayyukan da kai dan lada kuma ayyukan da kai yadda Allah ya ce ayyuki to me za su samu maka za su samu ma soyayyan Allah subhanahu wata'ala da ƙauna ta Allah wadda wasu ilai da kuma ainihi wato kamun kafa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya kira mu zuwa ga ayyukan da in mun yi za mu samu bi ƙarin kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa to shi Allah ta'ala lizalika ko kuma shi wannan aiki saboda haka ko shi musulmi ya taqarrabu ila Allah ta'ala yana neman ya samu ƙarin kusanci ga Allah subhanahu wata'ala yana ta ƙoƙarin mi yin kusa da Allah subhanahu wata'ala saboda imanin shi da aikin shi mai kyau wa yatawassalu ilayhi kuma yana ƙara yin kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala bi salihil a'mal da managartan ayyuka wa tayyibil aqwali da kuma wato daɗaɗɗun maganganu tsarkakan maganganu tsarkakan ɗumumuwa kamar karatun alkur'ani mai girma yaya yau izini nawa ka karanta na alkur'ani ka tuna alkur'ani yau ko da baka karanta shi ba ka tuna shi cewa shine littafin da Allah ya saukar da shi domin ka karanta ka san addinin Allah shine littafin da Allah ya saukar da shi ga mafificin halitta gaba daya ka tuno qur'ani ko da baka karanta ba ka duba shi ka karanta yau zikiri nawa kai duk maganganu ne masu daɗi zikiri nawa yau kai cikin zikirrukan da Allah ya sanya ka da safe mi ka faɗa da ka tashi daga bacci mi ka ce da za ka masallaci mi ka faɗi da ka kare sallah asuba mi ka faɗi da ka kare sallah azhar mi ka faɗa da za ka fita daga gidanka mai kace da kana zanna wurin zaman ka mai ka faɗi duk waɗannan abubuwa ne da in kana yawan yin su suna ƙara sanya ka kai kusa da Allah subhanahu wataala sa'annan kuma mai ka gaya ma 'ya'yanka mai ka gaya ma matanka wace irin kyakkyawan magana ka gaya makwabcinka ko wani dan uwanka da ka gamu da shi ko wani dan uwanka musulmi da ka gamu da shi ko wani mutum da ka gamu da shi wa qulu lin nasi husna Allah ya ce ku gaya ma mutane magana kyakkyawa duk kai wannan ko baka yi ba to duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya suna daga cikin abubuwan da suke sabawa ya samu kusanci ya zuwa ga Allah subhanahu wataala wa yas'aluhu ta'ala sai ya roki Allah ta'ala wa yatawassalu ilayhi kuma ya kamun kafa zuwa ga Allah subhanahu wataala bi asma'ihi husna da sunayen Allah mafiya kyau wa sifatihi al'ula da kuma siffofin shi mafi daukaka muna ganewa ko sunayen Allah subhanahu wataala ana kamun kawai da su walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyawu ku roki Allah da su saboda haka roƙon Allah subhanahu wataala da sunayen shi mafiya kyawu da siffofin shi mafi daukaka suna kai bawa kusa da Allah subhanahu wataala wa bil imani bihi sa'annan kuma da imani da Allah ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير kuma haka ba ya Allah mun yi imani da kai saboda haka ka gafarta mana ka kankare mana zunubanmu ka karbe mu tare da mutanen kwarai kaga tawassuli ne nabi da imani da Allah subhanahu wataala wa bi rasulihi da kuma tawassuli da imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam imanin ka da manzan Allah kai tawassuli da shi kai kamun kawa da imanin ka da ba'iki sallallahu alaihi wa sallama ko ka taba yi ka ce Allah saboda imani na da manzan Allah ka bani kaza wa bi maji'ihi ta'ala wa bi mahabbatihi ta'ala kai da kuma san Allah subhanahu wa ta'ala san Allah subhanahu wata'ala kana san Allah ha wanda bai bai san Allah bai da imani ba musulmi bane in ba ka san Allah ba shikenan Allah ya ce ahabba ilaykum min Allah wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin in dai duk duniyan nan gaba ɗaya kun basanta da Allah to ku jira bala'i yana nan tafi da wani tun da yake bai taba tunanin bai ma san mai san Allah ba kuma san Allah shine ibadar da kake amma mutum sai ibadan ba tare da yana jin san Allah ba to akwai matsala amma da yake jahilci ne ba matsala bane jahilci ne wannan tsakanin bawa da Allah ne amma dai kamata dai lokacin da zaka ibada ka zan kijin soyayyan Allah subhanahu wataala kamar yadda duk lokacin da zaka yi ma iyalinka hidima kana jin son su ba ji kake kana mi ba kana asara wahala kawai idan magidanci mai iyali duk lokacin da zai biya ma iyalin shi bukata yana jin wallahi sun matsa mani ni duk sun ishe ni sun hana ni ma ajiya to ba ya san su yawa ya hana ya fara halalan wasu za ya kawo waɗannan an gama da su amma in dai kana son iyalinka to duk lokacin da zaka musu kana ji kana yi musu hidima ne to abin da zaka sau musu kana ji saboda kabna ce zaka musu to Allah subhanahu wataala shi yafi dacewa ai masa haka Allah ya ce binan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah kuma Allah ya ce yuhibbunahu wa yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah na son su ma suna son Allah kaji mutane na kwarai waɗanda suka san Allah wanda ya san Allah san Allah yake wanda ba ya san Allah to bai san Allah ba saboda haka ka sa cikin ranka duk lokacin da zaka alwala ko tsarki duk ibadar da Allah ya sa ka kawo san Allah cikin wannan ibada to wannan san Allah da kake kowane lokaci zaka ibada to ana kamun kafa da shi zuwa ga samun kusanci zuwa ga Allah ka ce Allah saboda san da nake ma ta ba baka taba san Allah ba kuma ka faɗi yaya baka taba jin kana san Allah ba amma ka ce Allah saboda soyayya da nake ma Allah ya zaya kallon ka anya kana so naka ban taba gani ba sai yau sai yau da bukata ta kama zaka cewa kana suna wa mahabbati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam san manzan Allah ibada kuma Allah ya ce ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi ya fi soyuwa zuwa gare ku daga Allah da manzan shi manzan Allah son shi ake shi ma yau da lokacin da zaka ibada ka ji kana son manzo Allah saboda mi shi ya koyar da wannan ibada shi ya zo da ita daga wurin Allah wa mahabbati salihin da kuma son bayan Allah na kwarai shi ma ibada ne ka so bayan Allah managarta gyararru ingantattu gangariya waɗanda suke mabiya annabawa ne masu koyi da su son su ibada ne to shi ma za ka yi kamun kafa son da son su domin Allah subhanahu wata'ala ya ƙara gurguso ka zuwa gare shi wa matil mu'minina da kuma dukkanin mu'mine gaba ɗaya dukkan mu'mine gaba ɗaya ka so su ko yawa akwai soyayya da ake ma bayan Allah na kwarai saboda gudunmuwa da kokari da suke kawowa game da addini akwai mutunan da kullum in ya tashi da safe sai ya karantar da fiye da mutum dubu addinin musulunci sai yake da wanda shi ba ya koya ma kowa kuma ba ma yata yanda ake koya za su zama daya sau da haka waɗannan soyayya su tana gaba saboda suna kokari suna kawo mu addinin musulunci taimako da gudunmuwa domin kai ya lalace ka amanta da shi da sauran bayi kuma waɗanda 'yan ba ruwanmu awa 'yan ta yi daɗi duk dai inda ta waɗi rataya kawai mumine ne amma ba ruwansu ba su damu da farillan sallah farillan arwalla shika-shikan musulunci ba abin da ya sha masu da san wannan ba su da ka gaya masa ma shika-shikan imani ko shika-shikan musulunci ko farin la'ar walla ko na sallah gara ba ka gaya masu shika-shikan yan kwallo kawai shika-shikan kwallo guda nawa ce kawai Allah ya kiyaye wa ya taqarrabu ila Allah kuma musulmi yana neman kusanci ya zuwa ga Allah subhanahu wataala bi fara'idis salah da farillan sallah والزكاة da kuma farillan zakka wasaumi da azmi wal hajj da aikin hajji wa bi nawafilha da kuma nafilfilin su nafilfilin sallah da na zakka da na azmi da na aikin hajji don musulmi waɗannan ibadodi ne da in karayen su kana ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka kana ya taqarrabu ilaihi kamar yanda mai imani yake neman kusanci zuwa ga Allah ta'ala bi tarkil muharramati da barin aikata abubuwan da Allah ya hana aikata su kamar shirka Allah yace wala tushriku bihi shay'a kada ku hada komi da Allah in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum in kun yi kafirci to ba Allah ba ruwan ya da ku ba Allah ya wadata daga barin ku kafirci ma yana daga cikin muharraman ayyuka kisan kai haramun ne zina haramun ne sata haramun ne shan giya haramun ne luwaɗi haramun ne zalunci keta bakin ciki hasada duk waɗannan abubuwa ne da Allah ya haramta to barin su sai ka bar su ka ce Allah saboda na bar aikata waɗannan abubuwa ba ni san su saboda ka hana Allah subhanahu wataala ina neman kusanci da barin su barin su din yana kai ka kusa ga Allah subhanahu wataala in dai ka bari da girman Allah yawa sai in ka bari khawfan min Allah akwai mutunan da zai bari saboda ya san Allah ya hana akwai ko mutunan da ba ya sha'awar su ne kawai ba su burge shi ba ba su ran shi ne kawai watakila da za su gito mai gare su ya aikata wani cikin su kaga ya bar su ba dan Allah ba amma dai bai da laifi wurin Allah sai dai Allah ta'ala ba zai ba shi ladan barin su ba saboda bai bar su dan Allah ba sabanin wanda ya bar su dan girman Allah subhanahu wata'ala mun gane ko saboda haka duk lokacin da ka samu damar ka saba ma Allah in baka saba ma Allah ba saboda Allah ya hana sabo to wannan barin zai kai ka kusa ga Allah kamar yanda annabi Yusuf alaihi salam yayi ya kaurace ma wannan mace daga ita sai shi ba kowa ba wanda ke ganin su sai Allah ga ya matashi a rayuwar shi bai taba kusantar mace ba kuma ga ya da tare da macen da duk garin gaba ɗaya ba kyakkyawan mace kamar ta mace ce lafiyayya kosasshiya wadatacciya kuma zai yi abin saboda tana so kaga ba za ta tona mashi asiri ba amma ya ce mi ma'ad Allah ya ce Allah ya kiyaye Allah ya kare a can waje ban yi sabon Allah ba a can baya ina matashi na ban saba ma Allah ba sai yanzu da na girma za na saba ma Allah ba ne innahu rabbi ahsana maswaya yace mijinki mai gidana ne ya kyautata wurin zamana kuma in ci amana shi yace ba a haka nan innahu la yuflihu zalimun wannan zalunci ne kuma azzalimai ba yadda za su ci nasara haka in ma nayi wannan abu da ke to ba zan ci nasara ba abu ne da Allah ya hana to haka ake so da abubuwa da sun tabbata babu wanda ke ganin ka sai Allah subhanahu wata'ala sa'an nan ka ce ni wa rajulun zakara Allah khaliyan wa fadat aynahu wa zak wa rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah mutunan da mace mai matsayi mai kyau ta kira shi tace zo mu yi shegantaka ga ta da matsayi kaman wannan macen zalika ga ta da matsayi ga ta da kyau faƙala inni a Allah ya ce ina tsoron Allah tsoron Allah shi yana ne in yi lalata da ke ba zan yi ba ba ya da kyau kasan irin wannan matsayi wane ne wanda zai iya kare kanshi daga wannan in mutum bai kai wani zango na imani ba musamman wannan aikin in baka yi shi ba ya alakantu da aikin da kake in baka yi ba ana iya korarka kuma ana iya ja maka shari amma shi annabi yusuf ya shirya an kore shi za a kore shi allah da ya bashi wannan aiki shi zai bashi wani kana ji da aka maza ma sai ce rabbi sijin wa habbu ilayya mimma yad'unani ilai yace rabbi ya allah as-sijnu ahabbu ilayya kaso shine mafi soyuwa zuwa gare ni ma mimma yad'uni ilai daga abinda matan nan suke kira na zuwa gare shi wa illa tasrif anni kaidahunna in baka kaudar da kaidin su waɗannan matan daga bari na ba asbu ilaihinna zan karkata zuwa gare su wa akum min aljahilin zan kasancewa daga cikin marasa sani fastajaba lahu rabbu sai Allah ya karba mashi fa sarafa anhu kaidahunna innahu was samiul alim kaji saboda ka ya shirya ya kira Allah ma yace akai ya kaso ya bi da ya zina gare ya tafi kaso ka san wani abu sai annabawa sai kuma wanda ya shirya ya koyi da su kuma ka shirya ba ja daga nan washtina bil manhiyat da kuma nisanta ababan da Allah ya hana duk yana kai bawa kusa ga Allah subhanahu wataala wala yasalu Allah ta'ala bai roƙon Allah ta'ala bi jahi ahadin min khalqihi da alhurma shine jahi da alhurma wani daga cikin halittar shi ko wane ne shi ko mala'ika ne ko annabi ko mansu ko wani waliyi ko sali ko wani shehi wannan matsala ce daga cikin matsalolin da aka yi sabani shin ana iya kamun kafa da alhurma a ce dan alhurma annabi ko ba za a yi ba domin akwai hadisai da suka zo da hadisan masu rauni ne tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim ku nemi kusanci zuwa ga Allah da alhurmata domin alhurmata wurin Allah mai girma ce hadisi ne amma hadisin da'ifun jiddan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske ko ko mawdu imani to waɗanda suke cewa dan alhurma shine dalilin su da ire-iren su to shi kuma dalili ana aiki da dalili ko kwara dalili ingantacce wanda duk malamai ko mafi yawan malamai sun karkata zuwa ingancin shi to wannan dukkan malamai sun ce duka kafdin su sun ce hadisi ne wanda yake hadisi ne mai rauni ko kuma hadisi ne ma na ƙarya to shi yasa malam yace wala yasalu Allah ta'ala kakka ji wani na cewa ana yi duk wanda kaji ya ce ana yi wani malami to yana maganan waɗancan hadisan ne masu rauni yawa akwai suna nan da yawa waɗanda suke maganan alhurma annabi har shehu dan hudiyo ma cikin littattafan shi da zaka ga in yayi babu ya kare sai ce bi jahin nabi da alhurma annabi dan albarka annabi Allah ka amsa mu din yayi cikin musamman cikin ihya'us sunna littafin shi ba ga dan ya kare babu sai ya ce bi jahin nabi ya addu'a sai ya ce bi jahin nabi sallallahu dan alhurma annabi to duk waɗannan hadisan su ne hadisan da suka dogara da su da sauran malamai amma zance mafi inganci ba a cewa haka nan saboda babu dalili ingantacce da yazo da haka wala ya'malu 'abdun min ibadihi ko wala bi 'amali 'abdin min ibadihi kuma ba a yin kamun kawa da aikin wani bawa daga cikin bayan Allah id laysa jahu dil jahi saboda alhurman mai alhurma bai kasance ba min kasbihi daga aikin shi ba ita alhurma Allah ne ya baka ita ba kai ne ka ba kanka ita ba muna gane ko wala amalu sahibil amali haka ma mai aiki aikin mai aiki bai kasance min amalihi daga aikin shi ba wa yas'alullah ta'ala bihi balle ya roki Allah ta'ala da shi aw yuqaddimuhu ko ya gabatar da shi wasilatan tsani ne bai na dai gaba gare shi mana aikin wani wanda ya wani aiki kai kana iya da aikinka aikinka ka yi tawassul amma aikin wani wani ne ya aiki kuma ka ce mi aikin wani Allah dan aikin wani kai ina naka shine malam yake magana aikin wani ka ce dan aikin wani Allah ka mani kaza to ba sai dai ka ce kai aikin ba kana sallah ba ba kana azumi ba ba kana zikiri ba ba kana sadaka ba ba kana ci da iyalinka ba da ayyuka ne masu kyawu ka ɗauki guda ɗaya ko ka tattara su gaba ɗaya ka nemi kamun kafa da kusanci da su zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya karba amma na wani ba ai wallahu ta'ala Allah ta'ala lam yashra li ibadihi bai shar'anta ma bayin shi ba an yataqarrabu ilayhi su nemi kusanci zuwa gare shi bi ghairi amalihim ba da ayyukansu ba kawai da ayyukansu yake su nemi kusanci zuwa ga Allah wa zakati arwahihim da kuma tsarkin rayukansu ya umarce su da tsarkin rayukansu ne kusanci zuwa ga Allah bil imani kaga imani tsarkin rai ne rai kazami ne amma da zarin ya imani da Allah ya tsarkaka qad aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake rai Allah ta'ala ya ce ya tsira qad aflaha man tazakka duk wanda ya tsarkaka Allah ya ce ya ci nasara wa zakara rasma rabbih wa salli Allah ta'ala ce kuma ya faɗi suna Allah ya sallah saboda haka duk lokacin da ka bada gaskiya ga Allah kuma ranka kullun kana ƙara wanke shi ne in kana karatu kuma karatun kana aiki da shi ba karatun ba kawai kana sauraro haka nan ba dan kabar kabar sauraron karatu kadai dan saurari a'a ana saurari dan a rike kamar da kake sauraron labaran BBC da labaran Jamus da labaran abin nan a tashar faransa da labaran amerika da su dukkan su don ka yi mi don ka rike abin da aka wace in an jima ka ba da labari ka ce an yi kaza an yi kaza kuma ka zo kunna radio kawai baka san me yake hudu yana yiwa akwai masu yi shi dai kawai yana so ji kara kawai kusa da shi ko labari dai bai rike to ba a san irin wannan kakka zamanto irin wannan kai ma makaranta an ka zo baka san me aka faɗi ba makaranta wurin ci da imanin ka ne wurin ci da ranka ne kuma lokaci ne daga cikin lokutan ka ka bada ka rabo da wani abu ka zo ka zanna to ya kamata ka san abin da ake ka rike domin rikewa shi ne amfanin ba wai zaman kawai ba muna ganewa ku to don haka tsarkin rai yana kasancewa da imani wal amali salih haka ma tsarkin rai yana kasancewa da aiki na gari aiki na kwarai وذلك ما لن يتي وانا قول الأدلة النقلية والأقلية التالية صبو دا دليلين هنكلي دا كما دليلين سروا وأن سكي ما سزوا وأن دا كان سكرة ثم نقبض تاشي إن شاء الله من أبدا الله سبحانه وتعالى يبام لا دا أبنا مكرن تانا لدي كسكولي كما الله يجارة منا الله يافي منا الله يسام جارة الله سبحانه وتعالى يكاري منا قاي أنكي كسكولي الله تعالى كشكبر الشاهد دا مروا ما سيوا ما سأل بركة bayan Allah da suke barin addu'a daban-daban Allah subhanahu wata'ala ka san bukatun kowa ka san mabambantan bukatun su Allah ka biya mu kowa ya Allah Allah ka shayar da mu ruwa masu albarka ka ba mu ci maka da damuna mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka kara mana haɗin kai marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gina aljanna Allah kawo mana isasshen tsaro a cikin ƙauyukan mu da wuraren kiyan mu da wuraren noman mu da biranen mu gaba ɗaya ya Allah da makarantun mu da masallatan mu ya Allah da hanyoyin neman abincin mu Allah ka amintar da su ya Allah Allah ka raba mu da fitina kowace iri ce ya Allah Allah ka raba mu da tashin hankali kowane iri ne ya Allah Allah ka zamanar da mu lafiya ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai da son juna ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka ba mu kasuwanci mai albarka Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka sauƙaƙa mana rayuwar mu ya Allah Allah ka sa mu ƙarfin rayuwar mu ya Allah da abin da muke bukata wurin ka ya Allah ka sa mu ƙarfin shi ya Allah da abin da muka bukata ya Allah Allah ka sa mu same shi da sauri da gaugawa ya Allah Allah dan girman ka dan matsayin ka dan wadatar ka ya Allah dan iyawar ka ya Allah dan arzikin ka ya Allah ka jiro kan mu ka amsa mana ya Allah Allah ka tausaya mana ka dibo mu da rahmar ka ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين